أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسكركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah dai yana ce ya ci gaba da gaya mana irin ayoyin da suke tabbatar da karatuwansa da samuwansu bana wata'ara da irin abubuwan da ya halitta wanda yake wata shi ne kai ta wata subhanahu wata'ala ya gaya mana shi ne saukar da ruwa daga sama wannan ruwan da shi ne yake jiga ƙasa ƙasa ta fidda amfani wanda wannan amfani da ake fitarwa wato tsiro da yake fita shuke-shuken da ake fitarwa da kuma bishiyoyi da suke duk wanda daga wannan ruwan ne wanda mu ‘yan adam muna ci dabbe ba kuma su ma suna ci daga wannan tsiro da Allah ke fitarwa da Allah ce lalle wannan ya yi ta aya da aya tallafa mai tafakkaru da sai dole zai tunani yanda yan shuka ko kuwa abubuwan da Allah ke fitarwa ma wanda ba tare da yan shuka wanda irinsu ne ya shiga ƙasa suke fitowa lallai an yi tunani da kan wannan abubuwan da suke faruwa sun taso a tabbatar cewa lallai aya ne suka ci sabon Allah subhanahu wataala da kai duwansa Allah ya ci gaba ya ci gaba da bayani wa sakkarakum al-laila Allah shine ya hore muku dare wan nahara da rana wash-shamsa da ranar wal kamara da wata wannan juma da kuma taurari musakkaratin bi amrihi dukkan wayannan Allah ya hore muku su suna tafiya yanda Allah ya ba da umarni don su amfane ku haka suke tafiya yanda Allah ya suke amfana ku sakarakum layla wan nahara nan wato yini kenan da dare amma da yake a hausa in an ce rana wato yana ce rana masa daukan yini ya ga yanci an ce nahara ce rana saboda rana masa daukan yini wato Allah ya yi dare da rana suna karban juna kamar can inda Allah ya kawo cewa shine hore su suna tafiya kowa na karban aikinsa suna kowa na in ya gana sai ya kare ɗan uwansa ya karba haka suke tafiya a nan inda ƙur'ani yake sauka haddun istiwa in ga bibi hoton duniya duniya na tsananin kamar kwallo ne ce yin gudu hoton da za a ga wani zane babba a tsakiya to wannan shi ake haddun istiwa to a nan wajen yawanci daren awa goma sha biyu ne ranar ma awa goma sha biyu sai kai lokacin bazara da lokacin damina akan samu bambanci wajen bambancin wannan ya ƙara hawa da ko na gawa da amma da yawanci dai awa goma sha biyu suke suke suke karɓan juna to amma a wani waje in kai kudu da duniyar can kudunta wani lokaci dare in yi zo yakan yawa ashirin haka in kai arewanta wani lokaci rana yau zaka yi awa ashirin amma dai duk da haka dai suna karɓan juna kuma suna tafiya yadda Allah ya ah, musakkaratin bi amrihi subhanahu wata'ala Allah ya saka wa shehu da alheri Allah ya ƙara wa shehu lafiya shehu yake cewa in ka dubi wannan tsari da Allah ya kawo in ka dubi dan adam sai ka san lallai Allah da ya wa'annan halitta shine ya aiko musulunci da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuma za san da musulunci sallallahu alaihi wasallam saboda dan adam ya ganshi abu ne guda biyu a haɗe akwai wannan jiki da kake gani shi wannan jiki da ƙasa aka yi shi ita ƙasa ba ta san motsi ba kwanciya ta sani ita ita ƙasa ba ta san motsi ba da za ka je ba hoge sama duk nisan da yi ba zai tsaya dawo da za ka tura hoge a ƙarami ko min nisan nisan ramin bai da ta yin zai kwanta shi a yin jiki wannan kwanciya ya sani saboda abin da aka yi shi da shi shi kuma ruhi wani mafi fiye min ruhi daga fadan Allah aka kawo shi can ko ba san kawai ba kullum mu bishani can kullum harka ne to sai ya zama kenan an hada mai motsi da wanda baya motsi da aka shi ruhi in ya shigo cikin nan adam sai ya zika ma za a kuku ne shi motsi yake so har ma malaman sanin jikin dan adam su ga tawayi inda suke haduwa a jini shi ji za a kullum shi yake guru jikin dan adam amma ko daga ya fito sai ga shiga duka ya zama babu a shi nan suke haduwa kenan tsakanin jiki da ruhi to da Allah subhanahu wataala don yana tsaka musulunci da yake musulunci a tsakar hasali siwayi ne sai ya raba lokutan haka awa takwas an ba wannan jiki na waje awa takwas an ba jikin ciki wato shi ruhi awa takwas kuma a su haɗu su yi aiki tare bayan sallar isha'i daga lokacin to shi kenan nan kam an raba kowa ya je ya yi nasa harka jiki ya kwanta ya yi baccin sa'awa takwas ba za a yi da komai ba shi kuma zai tafi yawonsa duk inda yake so ya ta yawonsa awa takwas ba za a neme shi ba ya yi abin da yake so shi ba ya ta motsi sa ta amma akwai wani zare tsakanin su tsakanin shi wannan jiki da wancan ruwan da tafi yawon nan akwai zare a tsakanin su da za a yanke wannan zaren to sai ya zama gawa ke amma inda akwai wannan zaren tsakani ana taba shi to wanda maza'ani kuma zai dawo ke sai akwai zare tsakanin su da haka in aka yi sallan asuba kuma awa takwas a je a yi wannan jiki aiki a naya masa abinci me za sha me za a ci to a haɗu gaba ɗaya a yi aikin wannan jiki daga nan kuma awa takwas in daga azahar ta zo ita kuma to da yau za fara aikin wani jikin ruhi kenan ta yi kai sallah azahar ta yi kai la'asar ta yi kai ta yi shayi awa takwas shi ma kowa an bashi nasa kenan awa takwas kowa ke tafi inda yake so awa takwas addu'a aikin wannan awa takwas addu'a ke wannan shi yasa ma shi mu yake cewa Allah ya saka shi da alheri in ka dubi abincin dan adam din ma sai ga cewa yana tafiya na wannan jikin da wancan jikin zuwa tafiya tare shi wannan jiki yana neman numfashi shi wancan jiki yana neman tauhidi shi wannan jiki yana neman ruwa shi wancan jiki yana neman sallah shi wannan jiki yana neman ko kunu ko shayi ko nono shi kuma wancan jikin yana neman zakka shi wannan jiki ya ne abinci mai kayu mai kauri ko na ko ko doya ko ko masara ko wato ko tuwo ko doya ko shinkafa da makamancin su shi ko wannan jikin yana neman azumi shi wannan jikin yana neman na'ama shi kuma wancan jikin yana neman haji ke sama shi ya ce baka taba ji an ce mutum ya mutu duk mai ci nama ba ko nama sai wanda ya samu ba to hajin ma aka ita ma limit na ile sabila ita ma haji ke sai mutum ya samu dama ba dole don ka san Allah da ya yi wannan dan adam shi ya kawo musulunci don a gyara shi wala yakum laila wan nahara sannan kuma washamsa ita kanta ranan Allah ya hore muku ita da ba don akwai rana ba da ba za a iya rayu jin daɗin rayuwa ba don da abubuwa ba za su bushe su ba da amfani ba da za a yi kuma duk ranan idan ba dare kuma nan kuma zafi sai ya kashe mutane ashe kenan duk hikimar Allah subhanahu wataala ya kawo mana ya hore mana rana ya yi mai dare su bada wata ala don ni mujayin rayuwa su bada wata ala da ya dare a huta da ranar kwamita neman neman abinci washamsa ita rana wato in kai malamai masu ilmin wato ilmin sanin taurari suna cewa wato abubuwan su ranan wato kowace duniya irin wannan duniyan tamu art to goyon su ita ma rana duniya ce mai zaman kanta malamin suka ce ita duniyar rana ta fi wannan duniyan tamu sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ita wannan ita duniyar rana ta fi duniyar mun nan sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ita ko duniyar rana akwai wata duniya da ake ce mata jauza ita kuma jauza ta bi duniyar rana sau miliyan ashirin da biyar saboda haka duk da ka san Allah subhanahu wataala shi ya san halittansa ya san yadda ya yi ɗan abin da ka sani nan kare ruɗe ka subhanahu wataala subhanahu wataala washamsa wal qamar nujuma haka saurari musakkaratin bi amrihi su ma duka dai Allah ya hore su da umarnin Allah suke tafiya kowanne yana tafiya akan umarnin Allah ne yanda Allah ya tsara masa haka yake tafiya subhanahu wata'ala inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da aka lissafa la ayatin liqawmin yaqilun lalle akwai ayoyi ga masu hankali dan an ce la ayatan nan an ce la ayatin ma suka ce eh ga wannan ce la ayatan amma nan shi aka ce la ayatin ma suka ce abin da ya sa wancan na ba an yi maganar saukar da ruwa ne ai ruwa abu ɗaya ne da abu na kirista bayan nan ruwan ne ya kawo shi haka shi ma na gaba za a yi maganar zara'a ne wato abu da aka halitta da amma nan an yi magana akwai allai akwai nahar akwai shams akwai nujum to kowanne mai zaman kansa ya cikin da ayatul bayyana ya kai lalle wannan akwai ayoyi wa masu hanga ya zo san tabar da sabon Allah subhanahu wataala nan ba sai ka tuna ba sai ka tsaya ma ka yi tunani da aka ce daga ta maka wani a baya ba ai nan abubuwan da kansu ne suke wani sabon Allah subhanahu wata'ala ai duk yadda ya ga abu na juyawa ka ga dare ka ga rana tun da ka dole kenan ka waye kawo su dole kenan ka tabbata akwai sabon Allah kenan duk mai hankali ga ganin rana da dare ya san akwai Allah kenan ga wata duk da ya san akwai Allah subhanahu wata'ala kenan shi daga in dai mutum na da hankali mai lafiya daga ganin wayannan kawai sun yi ta zama shaidan cewa Allah akwai Allah subhanahu wata'ala la yatul qawmi yaqilun وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرا لكم في أرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرا لكم في أرض مختلفا ألوانه أبونا كتكين آيوين الله دي أبونا الله يكي نونا وأبونا يهالتا يكي نكتكوانسا gashi nan abubuwan da Allah ya halitta muku a bayan ƙasa dabbobi ne tsire-tsire ne ga sunan iri-iri iri-iri kala-kala duka kuma Allah ne ya zuwa da wata'ala wata ayin da aka wato can cikin suratul ra'd farko farko Allah yana cewa ai yana daga cikin ayan Allah kaga kasa suna tare da juna ayi shuka a ba da ruwa iri daya amma amfanin ya fito daban-daban wannan fari wannan yelo wannan kore kuma in kana na kowanne ɗan ɗansa daban-daban ba iri ɗaya ba kuma a ƙasa ɗaya ruwa ɗaya aka bayar don daga yanzu a duk Allah da ke gasu ba da wata ala amma da ban da wata yamar wani haka cikin dabbobin ga sunan kala-kala har ma ana cewa shi doki da ba na gari ba ne shi dokin jeji ne a jeji yake amma Sayyidina Ibrahim alayhi salam da aka gina gama gina dakin Ka'aba sai ya ce wa ɗansa Isma'il cewa ka je jeji za ka samu wata dabba Allah ya hore maka ita ka ɗauko ta ka dawo ta zama ta gari ita ma saboda hidiman da ka ka taimaka wajen gina wannan ɗakin Allah shi ne ya je ya samu doki ya ɗauko ya dawo shi ne ya zo shi a cikin yana cikin dabbobi da gida da doki shi ma na jeji ne ya zama ana hawansa ana ado da shi saboda wannan abun da annabi Ibrahim ya faɗa wa ɗansa annabi Ismail. Musa ya rawano inna fi zalika a cikin wayannan abubuwa da Allah ya yi sannan masu kala-kala masu kowanne daban Allah ya saka wa shiwon mu da alheri yace wai ma in sai abun suka zama wani iri duk dabban da ka samu tana da kunne to aiwa take yi duk dabban da ka samu tana da fatan kunne da wannan dabba ba koyi za ta yi ba aiwa za ta yi duk dabban da ka samu huji ne kunnen ba fatan kunne wannan kuma koyi za ta yi ba za ta yi Allah ke nasu bane wata'ala don dai ka san isan kuduransa da hikimarsa bane wata'ala yana maka cewa shi da ya yi sauro shi ne ya yi giwa duk irin kiran da giwa take da shi irinsa soro ma yake da shi duk da kankanta sannan ba giwa da girman sannan to duk irin kiran har wannan dogon hancin nan na giwa za a ga soro ma shi ma da irin na da yi ma Allah wasu wannan duk ka san Allahn da yi sauro shi ya yi giwa su wani wata ala duk dai wannan Allah ya nuna mana ayoyinsa da kuma ya amfane mu ya yi halittun don su amfani mu duk wannan du'a idan du'a idan don su amfani dan adam ne shi ya zaga ya ce wa ma zara alakum wai mu aka yi subhanahu wataala Allah yake faɗa muka san inna fi zalika la ayatin lakum yazakkaruna da yadda Allah cikin wannan abun da aka karanta akwai aya wanda take wa samu a daga duwan daga duwansa a wajen mutane masu tunani su ga ayoyin Allah
وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
هو اللي سكر البحر لكن من ضيعتم هي تلبسونها وتلبسوك مواكر فيه ولعلكم تشكرون كاهي cikin ayoyin Allah dai subhanahu wataala mai sakarar bar shine Allah wanda ya hore muku kogi wato wannan irin manyan kogunan ake magana ake magana kenan ba kananan ruwan sha ba manyan koguna ake bara ita kun lamun tsariyar kuna cin nama mai daɗin ci daga wannan kogi kifi kenan malamai suka ce nan Allah ya kira Allah Allah ya kira kifi nama shehu ya ce bai sa kira shi nama saboda shi naman ne a fili duk wani dabban da ka kama to sai ka fi ga naman sai ka yanka ga naman amma shi kifi da ya gaga wani daga ruwa ka kama nama ko yanka ba sai ga ko sai ka kasa ka tabo ka samu nama naman tariyan kenan kuma wani abin da za a gane cewa dole ka yafi kanka wajen malam dole ka zuwa wajen malam nan gashi Allah ya kira kifi nama amma malaman duka suka ce kuma da mutum zai rantse cewa ba zan ƙara cin nama ba in ya ci kifi ba laifi ya rantse ba zai ƙara cin nama ba amma ba ya ci kifi da kada rantsuwansa ba ba ga shi Allah na ya kira kifi nama a'a irin wannan maganar rantsuwa ana bin al'adar mutanen maganan da ake yi shi wace misali yanzu in baka kudi ka sayo min nama sai ka sayo kifi zan karba in ce ka sayo min nama ka sayo min kifi ashe kenan ashe urfin mu nama daban kifi daban kenan da haka ashe kenan ya ce ya rantse ba zai ci nama ba kifi bai ci nama ba kifi ya ci ba nama ya ci ba dole kenan sai an kuma wajen malamai kenan dole ne su suka san abin da Allah ya ce wanda manzon Allah ya ce in ka ji an ce malam ya ce a gani na ya yi sai faɗa ne Allah ya saka washe da alheri ya ce misali mota ba ta da kyau ta lalace sai a ce a kira makaniki ya duba ha kai ba ka daidai kan aka duba mana ko ba haka cewa ba a ce a kira makaniki ya duba ha kai ba ka daidai kan aka duba kai ma ka duba mana kai ma inda ne duba wanda kai ma ka duba mana ko ko mutum ba lafiya a ce a kira likita ya duba shi ha kai ma ka duba shi ka ka da ido ka duba shi mana a in ana maganin gyaran mota idon kowa baya gani sai idon makaniki in ana maganar rashin lafiya idon kowa baya gani a wajen sai idon likita to haka in ana maganar addini idon kowa baya gani sai idon malami saboda haka kenan mu gode wa Allah da yawa malamai duk da wala mu zai muka mu za hakuri mu kira Allah ya saka musu da alheri cewa ya tayi misali yanzu an ta yanke hannun marawo amma ba a yanke hannun ɗan mai sani a shi ya barawo wani shi ya barawo ne a ba a yanke hannun sani amma shi barawo in aka tabbatar da duk hukunta wasu sharuɗin hanki hannun sai a yanke hannunsa amma wai me yasa shi ba a ce masa ɓarawo ba an ce ɗan sani shi kuma Allah ya ce a yankin ɓarawo ba ɗan sani ba daga dole kiran tashiri dole ta hannu wajen malamai su suka san yadda abubuwan suke Allah ya saka musu alheri wata tafi yi ne tattal ba suna sannan bayan kuna hawa koguna kuna ɗiban kifi cikin koguna kuma kuna kutsawa cikin koguna kuna fito da kayan lukulu marjan kayan kayan da ake ado da su eh wajen yi mini yake tattalba suna kayan ado da wuke da wuke da wuke kuke sawa kuke ado da shi nan wayan su mazhabobi sai amfani da wannan cewa namiji zai iya ado da zinare ke nan ji tarba suna ba ce mata kadai ba amma malamai suka ce a ba haka bari ai da macen da adonta duka don maza ne da macen da adonta duk don maza ne ko shi kana yi in ta yi ado ke namiji ba ya ado don adon adonsa ne aka yi ai da aka duk adon an mirke wato ita sai aikin ma adon adon namiji ne shi ma da haka dai mu abin zan malikiya namiji baya ado da zinari ba a dole ita ba a yi masa da zinari wajen namiji ba ta yanzu kama waki da bihi sannan za a kuma manyan jiragen ruwa suna keta ruwan suna tafiya a kan ruwa ikon Allah in ka je ba allura kan ruwa sai ta nitse wai ta yi wa ruwa nauyi amma ga manyan jirage suna ɗauko manyan injina suna ƙetare ba su nufe ba kai ayan Allah. Jawabin wagarabi tattabu min fadlihi kuma don ku nemi arzikin Allah nan ma wani mujiza na Qur'ani cewa yanzu duk kasar da ba ta da teku ekonomin da bai da karfi dukkan za ta teku dukkan da bai da karfi saboda ba za ta samu hanyar yin kasuwanci da kasashen waje ba ashe kenan ya zama kenan samun manyan jiragen ruwa masu ɗaukar mu kaya su kawo a yi ciniki wannan hanyar ne babban hanyar a samun arziki ne saboda haka shehun mu Allah ya saka shi da alheri duk abin da ya dame kasan mu shehu ya damu da shi da haka shehu yake wa yan majalisa na tarayya wato daga majalisa da na dattawa da yan majalisa da Allah su yi kokari dai aikin da aka fara na kawo teku baro arewa don Allah su yi kokari dai aikin nan ya cika so domin ma'alo mu samu kogi babban kogi ya iso wajen mu saboda kasuwanci za a ɗauka wata kaya a kawo har arewa ba sai an kai wani ɓangare mu zai ɗauka a wajen ba kuma ikon Allah a cikin majalisar ta ƙasa da maitan dattawan duka in arewan sun fi yawa a ciki da Allah ku yi kishi yadda shi ya yi bari muku wasiya don Allah ku wannan kishi ku ga cewa duk yadda za a yi aikin da aka fara na kawo kogi baro lokacin nan don Allah kana tsaye da shi zama a baki kawai aka faɗa ku tsaya ku nuna kishin arewanku wannan aiki ya cika a kawo shi a kawo kogi babba ya zo yawan mu zama arewa muna da wajen sadarwa da duniya ta hanyar ruwan ba kawai ta sama ba saboda maganar da aka faɗa samun teku hanyar arzikin kaji ko arewa na faɗa kenan duk da mulfalli wala Allah kun tarkuruna kuma don ku gode wa Allah mare suka ce me yasa ba kawo godiya a nan wanda aka wuce ba aga wannan saboda akwai halaka a ciki ne fadawa cikin ruwa halaka ne amma Allah ya zo ya da ruwan ana shiga cikinsa a ɗebi abinci kifi kenan a ɗebi kayan ado na arziki a yi tafiya a kansa don tafiya neman na fatauci kai ai wannan kan halaka ya cika amma Allah ya mai da halakan ya zama amfani kai ya ga dago da Allah subhanahu wataala ya za Allah wa Allah mun tashkuruna Allah mun gode
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون
وألقى في الرواسي an tami da bikum wa an haran wasu bulan la'allakum ta'taduna ga dai wani ni'iman kuma ita kasa kaman kullo ne haka akan ruwa to yayi za ta yi tangal tangal kenan sai Allah ya kawo alƙa da yadda wasiya sai Allah ya dora a bayan ƙasan wayansu manya-manyan duwatsu suka zama kamar ginshige an kai tangar da mu ya zama dai an samu ta samu nutsuwa an tafi da rukun wa na harar ko bayan wannan manyan kogura da Allah ya ba ku na ruwan zurfi Allah ya kawo kuma koguna na ruwan daɗi su ma don a sha ruwa mai daɗi in can ƙasashen larabawa ne irin su furat da dajla in ƙasar mu'inan ne kuma irin su fara da benue ba kamar teku irin na Legas ba shi wanda za ka samu ruwan daɗi ne kuma ikon allah shi ma in suka haɗu sai ga kowanne na tafiyarsa ba sa haɗuwa da juna akwai inda anan in kaje a wajen lokaja akwai inda kwara da binwe suke haɗuwa suke tafiya amma sai ga suna tafiya tare amma ga kwaran ga binwe ba su haɗuwa da za ka jirkita kowa sai kuma wajensa don daga sun kudurar Allah shi ya tafi da kasu bana wata ala wa an haran wasu wunan sannan kuma Allah ya yi muku hanyoyi da kuke tafiya kuke tafiya la'allakum tahtaduna ko za ku samu shiriya in shiriya ne ku gane wayannan ayoyi ku samu shiriya ku bi Allah ko kuma Allah ya muku hanyoyi kuna tafiya kuna ganewa kowa na komawa gidansa lafiya don an ce wani ga hanya cewa ke da karshen ta gado in ka bi hanya kana tafiya ka tafiya duk karshe ta dai ka je nan ka je nan ka je nan karshen ta kare gado wajen kwanciya to kenan ashe samun hanya shi ma wani ni'ima ne na Allah wasu wallahi Allah kun ta da duniya ظلمات وبالنجم هم يهتدون walamat wabnajhum yahtaduna sannan wayannan abubuwan da Allah yayi na duwatsun nan da tsire-tsiren nan wayannan abubuwa da Allah yayi na duwatsu da bishiyoyin nan da tsire-tsiren nan Allah ya mai da su ya sanya su alamomi na tafiya ai gari kaza hanyar gari kaza wajen bayan dutse kaza nan ne ake ɗauka hanyar gari kaza in ka je wajen bishiyan nan sai ka yi dama ko ka yi hagu duk dai Allah ya sa wai yana nuna zama alamomi na gane inda za a je to su sahara inda Qur'ani yake sauka su sahara ne ba bishiyoyin ba duwatsu kuma ba a gane hanya saboda in an taka hanya an wuce daga an wuce iska za ta zo ta kada wajen ta dauke takun da aka yi ma ka san in ka tafiya ka duba ta ka duba ta mu inda ta taka in ka dauki hanya ka daga eh to nan an akwai hanya akwai alama ka daga alama ki akwai hanya kenan da ka dauka hanya to amma su sahara daga an wuce iska ta ta kada wannan alama ba alama to ya za a yi kenan ba za ka tafiya ba sai Allah ya ce wa bin najhum yahtadun su ma sai Allah ya musu abin da gani tafiya da shi da taurari su kuma ba a tafiya da rana sahara saboda ba za a gane hanya ba sai dare yayi akwai wani su kuma irin min zo karanta kina da kirrit shi abin da ya karanta kina sanin taurari in za ya tafiya sai a taru ya doke shi jagoran tafiya to shi da taurari ne riya wannan taurarin an bi ta waje kaza zai kai gari kaza to da wani shigo da har ya kai inda za a je shi ne Allah ke tuna mana ni'imomin da ya yi a suwayin nan wa minna ji hum shaka da hum wato su kure shawa da wannan tsaraya suke gane masu doki hanya su in za su yi tafiya alhamdulillah kullum qur'ani yana magana da zamani sai ya zama cewa aka ɗauki wannan faɗan qur'ani yau duk garin da zaka je an sa garin alama da ka ɗauki hanya ya ce nan hannun gari ka za ki na rubuta maka alama na rubuta maka daga nan zuwa garin ma saura mil kaza ko kilo kaza musamman inda qur'ani ya sauka in gaje saudiya ga yadda aka sa alamomi ko da ya zira suwa wani kansu don ne kasancewa qur'ani kullum wato ilimi yake bayarwa wanda har yanzu ba a gama ɗiban ilimin da qur'ani ya zo da shi kullum ana ɗiba ne wa alamati wanda yau ya da wurin wannan abubuwan da Allah ya bari su alamomi suna tafiya sannan su su kuma tafiya a sahara Allah ya ba su wanda suka san ilmin taurari kirri wanda zai zo ya tafi da su cikin dare da tauraro yana bi yana har ya kai inda ake so a je
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون duk ai kai ya kai mai hankali ya kai mai jin wannan ayoyi tun da aka ɗauko daga farkon surar nan fa ana karanta maka ne ka bambance tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwan banzan da ake bauta wa su dole shi aka lissawa maka abin da Allah ne ya yi shi ya yi kaza shi ya kawo ruwa ruwa albarkacin samun ruwa aka samu tsiro aka ci abinci dabban suka yi kiyo Allah shi ya kawo dare ya kawo rana duk da aka yi ta lissafa mana to irin su Allah yake da wasu dan Allah a faman ya furu kamar la ya furu yanzu Allah za a haɗa wanda ya halitta da wanda shi baya halitta a ce wai ta abota masa shi ma? A ba ta zakauna, me zai hana ne ku a zantu ku tuna cewa Allah shi kaɗai wanda ya yi sannan shi ne yadda kamata ya cancanta abota ba dudu ba. Shi ne me ya yi? Shi ma Allah zai gana gaba, shi domin da kansa ma shi ma yin sa aka yi, balle ya yi wani. afa tazakkaruna me zai hana ku a zo gane cewa Allah shine shine Allah subhanahu wataala na gaskiya ko ta da gaskiya subhanahu wataala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim To Allah ya lissafo mana wa'yannan ni'imomi da ya mana, aka fara da babban ni'ima aiko annabawa, cewa shi ne ya sassaukar da mala'iku da wa'ayi zuwa ga wa'yanda ya zaɓa ya zo da su annabawa cikin bayansa, saboda ba ni'ima a wajen Allah kamar wajen yau ta ka fara da ita. Sannan ta zama da ni'iman samar da kai, cewa kai da ruwan maniyi ne kwana arba'in aka mai da kai gudan jini kwana arba'in aka mai da kai gudan tsoka kwana arba'in wannan tsokan aka aka aka aka aka aka aka skeleton ka da shi kwana arba'in aka sake zuwa wani nama aka wani skeleton ka ka ka halitta ka tattika kwana arba'in aka hura maka rai kwana arba'in sannan ka fito tun kafin ma a aife kan kai tun kafin a samu cikin kan Allah ya mai da waɗansu bayinsa bayinka tun kafin a aife ka tun kafin a samu cikin ka Allah ya mai da waɗansu bayinsa bayinka da farko tukunna sai an ji an nemi aure a je a nemi auren a zo a taru a ɗaura aure ɗaura auren da aka taru aka yi nan don kai da za a yi ba ka yi saboda rubuto kana kana kana tekawo kana cewa aini ne ɗan wane da wancan nan da aka ɗaura auren su nan ba ka jin shayin kai wane ne don kowa ta sa wasu kayan babarka da babarka da babarka sannan a zo a samu cikinka daga ran da aka samu cikinka hankalin baba da mama ya tashi kenan ita tana wahala zama da kyar tashi da kyar shi ma kuna cikin tausayinta me za a masa ne me za a masa me yake damunta ne kuma daga an haife ka kamar an huta an sake shiga wurin sabon aiki kuma ko bacci ba za su ba ka yi bacci in kana kuka baba shi ba zai bacci ba balle mama ta miƙawa wani mai sami yukan bai da lalata da ya kwanta ba shi ma ya karɓa a duk abin da za a maka don ka yi bacci su maka ba za su yi dai bacci ba sai ka yi bacci kaga Allah ya mai da bayinsa bayinka su bayan Allah ya bayinka ba amma yanzu sun damu da mun damu da shi za za ka samu kanka ne ba ka yi bacci a bi ka da wannan kullum kullum Allah ba zai nemi ka bauta masa na dole ba sai ka shekara goma sha biyar sannan Allah ce yau kam ya kamata ka zo gaishe da Allah in mutum bai bi Allah ba ya kyauta ya gode wa Allah nan da ya masa wannan nima kuma ni yoyin ba za su yi lissafuwa ba wa in ta tuni mata layi za su yi suwa ni wani da Allah ya mana da za a bi ana kidantancewa ana lissafawa ba za a iya kidantancewa ba abuwan wani labari bayan Allah suke bayarwa wajen wa'azi nuna cewa karka dogara da kanka ka dogara da Allah wani bawan Allah wali sai ya ji zama cikin birni ya dame shi bari ya koma tsawoyi ta bautan Allah a gunsa da ya je kan tsaune sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ni ko tun da kaza kan ibada zan maka maganin da ba za ba ma sai ka sauka ba zan fito da bishiyar rumman akan dutsen kullum bishiyan zai yi manyan yaya guda biyu ka ci ɗaya da safe ka ci ɗaya da yamma kuma zan gudanar maka da ruwa akan dutsen ba sai ka sauka neman ruwa ba ya yi ta zauna ya yi ta bautan Allah shekaru da yawa sai ajalinsa ya zo da ya rasu sai Allah ya ce wa mala'iku ku sa bawa na a aljanna cikin falalana ya ce Allah falalanka ya ce oh ka yi ibada ko ka sa compensation bismillah Allah ya ce duk ni'imar da na masa wani bawa na ya amfana da ita na ya ce abin da kisa lissafa kawai yawan ruman da ya sha a sama da yawan ruwan da ya sha a sama da ibadarsa gari sai aka zo aka tara ruwan da ya sha da ruman da ya ci a gefe aka tara ibadunsa a gefe ibada kaza rumman kaza ruwa kaza ibada kaza rumman kaza ruwa kaza sai ibadu suka kare rumman da ruwa na nan bai kare ba ya Allah ce ba wani ya ce Allah falalanka Allah falalanka Allah falalanka wala duka dole duk abin da ka yi baka gode wa Allah neman da ya maka duk abin da ka yi ba za ka yi gode ayyukan da ya maka ba shi ya sa ma Allah ya nuna cewa inna Allah ghafurur rahim cewa ko da godiyanka bai kai yawan neman da maka ba na yafi ni mai gafa ne mai jin kai ne subhanahu wataala saboda kullum mu shiga cikin godiyan Allah mu ta godiyan Allah irin ni'imomin da Allah ya mana ba za mu yi dagewa irin kasan mun nan wato lokaci kukan dadiya ke yi in ba haka ba in an zura shekarun baya inda za a ce lokacin da aka ba wa ƙasar nan inci kudin da aka gada a baitulmali na najeriya yanzu ko gidan wani wannan kudin sun kasa wa gidan wani a najeriya kudin da aka gada lokacin da aka yi samun incin kai aka ba mu lafiyar mulkin kanta kuyin da aka gata a baitulmalin Najeriya gaba ɗaya yanzu gidan wani a Najeriya ya fi ƙarfin wannan kuɗi. Kuma kullum abu ƙara gaba ake yi. Yadda dai malamu suke faɗa jagoranci da adalci muka rasa a ƙasar. Amma da Allah ya sa a ƙasar mun nan, mun samu jagorori nagari adilai to da irin arzikin da Allah ya tara a ƙasar nan Allah ne kaɗai ya san iyakansa saboda haka mu ta gode wa Allah ne wanda ya mana mu ta roƙonsa kuma ya yaye mana bala'o'in da suka tafi ma ƙasar mu Allah ya yaye mana mu ta addu'a Allah ya yaye mana Allah ya yaye mana mu ta gode masa mu ta gode wa ta'ala saboda irin arzikin da ya yake ba wa ƙasar yadda na faɗa dai yadda mayan suka faɗa cewa dai rashin samun jagorori masu adalci ne kawo haka amma in ka tuna cewa in an ce shugabawa ne da ya wuce ya da ya kuɗin najeriya sai ka yi tsammanin na ba ba ya samu komai ba amma in ya zo shirin lissafin da ake ma fi na wancan kuma don dai ka san kusan kullum cikin ni'ima Allah yana bada arzikin ka subhanahu wata'ala wa yanzu ne wata lalatu suwa komin ƙirƙiga da lissa da irin niyoyin da Allah ya mana mu yan adam halitta gaba ɗaya to kuma za a iya iyakance iya ni'imomin da Allah ya mana ba inna Allah ghafurur rahim sai ya subhanahu ta'ala kuma mai gabara ne ko da godiya ba ta kai daidai da ni'imin da aka mana ba Allah mai yafiya ne Allah ya yafe mana malamai suna wa'azi da irin wannan cewa wato ba magani sai istinfari ba magani sai istinfari istinfari ne kadai magani don in ka ɗauki abin da yake dole akan musulmi kullum salloli guda biyar ne to sallolin ma iri na irinka sai dai istifari saboda a ƙa'ida in ka zo sallah ba ka ce Allahu akbar wai abinda ka ce ya Allah na zubar da komai abinda nake so da wanda ba na so da wanda nake tsoro duk Allah na zubar kafi kowa Allahu akbar to yawancinmu bakin ne ke faɗa zuciyar ba ta faɗa ba yawancin bakin ne ke sa Allah akbar din zuciyar ba ta faɗa ba ka ce Allah akbar ka shiga sallah amma zuciyar ta koma inda ka fito in kasuwa ne ta koma shago in makaranta ne ta koma ajin in gona ne ta koma gonan in ofis ne ta koma ofis tana suna can ba Allah take suna ba a lokacin ba mu kace Allahu akbar sai ya za a yi kenan sai istighfari sai istighfari don kafaran wannan ba za mu iya ba yanda ka san in kai ana ma kafaran kabli da ba diko to shi ma tun abu a sallah akwai kafaransa amma ba za ka iya ba sai dai istighfari sayyidina usmanu ya sallame sallah sai ya ce manzon Allah ya rasulullahi gona na ta waje kaza na baka ita saboda Allah annabi ya ce usmanu ya daga sallame sallah da kyautan gona ya ce ya rasulullahi ta dame ne da take sallah na tunata sai na ga ba ta da magani sai in ba da saboda Allah sai shi sai shi sai shi ka jarraba a gani in ka ce Allahu Akbar ka haifakin motanka a kowar masallaci ka tuna motan in ka fito ba mota fi sabilillah ka ce Allahu Akbar ka fara sallah ka tuna shagonka in ka fito sallah duk kayan shago fi sabilillahi ka fito ka je ka yi transaction a banki ka zo ka shiga sallah ka ci Allahu akbar ka tuna balance in ka fito duk balance fi sabilillahi zai yi sai istifadi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah inna allaha la ghafurur rahim sai ka yake cewa cewa shi Allah wallahi daga burin mai yawan gafara ne rayiwa mai jin kai sai mu kuma mu tana yawan gafara mu tana da mu duba Allah ka duba mu
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون to shi inda wani babba ne wanda kake kasansa yace kai abu sai ka yi abun kuma bayansa ka ƙi yi ko ka yi taɓa ɗan maganganun banza a kansa to shi Allah subhanahu wa ta'ala abunda ka ɓoye masa be wato abunda ka ɓoye bayyanansa daidai yake da abunda ka bayyana duk da sufa ɗaya ke sanin su da wanda ka boye da wanda ka bayyana duk Allah cikin da duk ya san su bani wata ala saboda ake nan ashe shi ya sa malamai suke cewa shi musulmi misali yanzu in wani ta bada doka a yi abu kaza in ba hukuma kusa sai ya kai ka wuce za a ga in ka zuwa light ga an ce kar a wuce sai kore to ana dani in ga ya kai aka ba wani kusa sai ka wuce ko saboda wani yana dokan ba kusa ko to shi Allah ba haka ya sa dokan duk inda ya kuma yana kallon ka ya tayi da kai da haka sai mai da kai kai ne dan sandan kanka ke sa manzo da aka tambaye shi yace in ma haka fi sabirka wala asaka nasu abtuka abin da yake ka ji an ce in ka tambaye ba kyau za ka ji zuciyanka ta gaya maka duk abin da zuciya ta ce baka baka so wani ya ga kana yi to ka tambayi kanka me yasa saboda haka wallahi mata sama Allah yana sai da ruke bayyanawa da ruke koyewa shi yasa ma Allah ya fara da na koyewa ba su suruna ba ma su yuna na wanda yake bayyana wanda yake koyewa bai buye fiye da yanda wanda yake bayyana ke yake bayyana wajen ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala yanda ya san koya ke san bayyana subhanahu wataala da kawai ka zo ka ji tsoron Allah kai abin da yake so ka yi ka bar abin da yake so ka bari da yanda ya yarda subhanahu wataala abin da ya gagare mu tuba Allah mai gafara ne Allah ya mana gafara
والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ai duk abubuwan banzan da kuke bautawa kun bar bautan Allah to ai kun ji Allah kam irin haitan da yayi subhanahu wataala tun farkon zuwan aka lissafa irin haitan da Allah yayi to shi dodo kam shi gome yayi Allah ya ce a ba wannan ruka man la yaklu za a haɗa wanda ya yi halitta ne wanda yake yin halitta da wanda shi baya yi a haɗa a wani abota musu wata ala? to Allah nan da fara kenan ai wala zarin nurin layi wayan awon da yake bauta kuna barin Allah nan lam la ya kuma kuna shay'an ba ta halittan komai ba su taba halitta ko ba za su iya ba in an ce shai wasu ƙarshen abu wanda za a iya gani ko za a iya jinsa ko za a iya a shafa shi wanda zai hau wato hawa zai kama wani ƙanƙantansa shi ne shayi to kowannan ba ta yi ballawun da ya fi wannan ba mun ji kula kuna ga wani abu kawai daban su in ma da kansu an halitce su ne ko da wani sassaka ne aka sassake ko wata bishiya ce aka fice ko kuma in ya zama masu bauta cikin wani abu na halitta wanda Allah ya halitta in masu wa shanu ko ko masu sa annabi isa irin wannan ko da yake shi annabi isa bai ba da umarnin a haka ba su da suke yi zai bara'a da su ran tashin kiyama Allah ya karanta mana inda zuwa wata shi ga za ta bauta wa Allah ya subhanahu wa ta'ala bai ta bauta masa ba mai wani zai ta ka ce ma ta ne kamar la ya kulubin wato aka kawai da man saboda duk abin da aka bautawa ba Allah ba aka shiga ciki shi yasa aka kawo da sunan man a can ne la yakuru hum yakuruna su ma an halicce su ne to wanda aka halicce shi ai tukunna wa tukunna bai samu ma sifa ta farko na uluhiyya ba sifan farko na uluhiyya wajibul wujudi dole ne ya zama wajibul wujudi samuwan Allah subhanahu wataala dole ne ko da yaushe tun ba koyaushe ma Allah na nan subhanahu wataala shine wanda yake na farkon da bai da farko na kashin da bai da kashi subhanahu wataala to ga wannan shi an ce shi ma halitta shi ne kuma a ce wai shi ma Allah ne subhanallah la ilaha illallah duk da wannan ana karanta mana ne don a bambance tsakanin Allah subhanahu wataala don shi bautan wani Allah yadda muka fara maganin jiya yana hawa-hawa akwai mai kallon islam akwai mai kallon iman akwai mai kallon ihsan shi mai kallon iman islam dai shi ne muka faɗa cewa bauta wa dodanni a bauta wa wani Allah za ta yi la'an danin wani talamun wannan shi ne an bauta shi ne wannan kan wanda yake wannan ba musulmi ba ne ta amma kuma akwai mutum ya sa wani mai gidansa a gaba ko abun banza ne haramun wai saboda mai gidan kar ya kore shi sai ya yi to wannan haramun ne wannan amma ya yi shirku a nan amma ba shirkun da zai fidda shi musulunci ba a zai dai rage masa imani don da sai ya dogara da Allah kar ya yadda ya yi wa mai gidan abinda Allah baya so ko da mai gidan zai kore shi ya sai ya dogara sai ya dogara da Allah wa ya mutakar yin kuntu mu'minina to shi ko shirku mai kallon ihsan shi hijabi ne shi hijabi ne kaga cewa wani da wani na wani abu na da amfani in ba Allah ba shi ma Allah wata shirku bi shay'an ka zubar da komai ka rike Allah shi kadai komai kai ma komai ne kai din ma kai kai ma komai ne har kai din ma ka wuce kanka ka zuci Allah subhanahu wataala eh alaihi wa hum yuglabuna amma sun da aya billahi akwai wata jita da ake fada na cewa wayansu gwamnoni nan arewa sun ba da hutun azumi wa a state ɗinsu amma sai ake cewa wai kaman an ji labarin kaman kan tana so su kai su kara wai me za su kai haka dan Allah muna roƙon kiristoci yanda muke zaman lafiya da su muke yafi wasu abubuwa dan Allah su ma su rinka mana irin wannan su daina shiga irin wannan da bai shafe su ba shi gwamnan dan arewa ne sai ɗinsa ta ayyata musulmai ba da hutu inda ana bite da ana irin wannan bibiyan ai da sai mu ce hutun da ake bayarwa a sabar da lahadi ma a daina duk sati ana ba da hutu a sabar da lahadi ko da Allah na wani addini ne na wani addini ne ai da sai a bayar alhamis da juma'a ke na musulmi ko to ko in an ce ba za a na kowa ba a bayar talata laraba ai hutu ake na ba na kowa ba ko sabaru talata laraba ya zama hutun kowa kenan amma tun da muka haƙura ana yin hutu duk sati a safar da lahadi na addininku ne muka yi shi magana ba kun wune da yawa a ƙasan ba muka shi magana ba in kun ce wannan hutun azumi ya yawa inda za a haɗa kwanakin a sama da na shekara na kwano za a samu saboda haka da Allah ku rinka yashi wanda muke yakiwa mu zama lafiya a ƙasar mu Najeriya da Allah ya ga dama da haka san gaba ɗaya musulmai ne da Allah ya ga dama da haka gaba ɗaya su kristoci ne amma haka ga yin daman Allah ne ya haɗa mu zo na mu kiyaye kar mu zama lafiya da mu mu kai mu kai haƙin haƙoƙin jinan mu da haƙoƙin addinin jinan mu zama lafiya Allah ya zama da mu lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye ƙasar mu Allah ya wada zaman lafiya a ƙasar mu a wata ya kuma zuciya Allah ya taimake su muke wasu Allah da zaka karbar shi manzo Allah sallallahu shi mu Allah ya saka masa alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara jawo kwanan sa Allah ya kara masa yadda da nasara da karfin jiki da lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma ta musu Allah ya taimake su muke wasu Allah ya maganin su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah zuwa da mu lafiya Allah zuwa da mu lafiya Allah ya kawo arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya duda ku dole da mu Allah ya dukan da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da fatiha إياك نعبد وإياك نستعين إذا نستعان مستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين